aya ta ɗari da sittin da hudu faɗin Allah madaukakin sarki inna fi khalqis samawati wal ard Allah ce lalle a hakika a cikin halittar sammai da ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahar da sabawar dare da rana wal fulkin lati tajri fil bahr da jiragen ruwa masu gudana a masu gudu a cikin tekuna a cikin teku bima yanfa'un nas suna tafe suna dauke da abin da ke amfanan mutane wa ma anzalallahu minas sama'i min ma da kuma a cikin abin da Allah yake saukarwa daga a cikin saukarwar Allah daga sama na ruwa fa ahya bihi al-ard ba'da mawtiha ya rayar da fa ahya bihi al-ard ba'da mawtiha ya rayar da kasa da wannan ruwan bayan ke kashewarta da mutuwarta وبث فيها من كل دابة كما واسع أتكين إتكسا يرغب تلك النوع ندبوبي وتصريف الرياح لجديا والإسكا والسحاب المسخر بين السماء والأرض da giragizai girgije wanda yake an hore shi an hore shi yana tafiya tsakanin sama da ƙasa la'ayatin liqaumi ya'qilun lalle akwai ayoyi a cikin waɗannan abubuwa ga mutane masu tunani masu amfani da hankulansu wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya ambace ta bayan tabbatar da wahdaniyarsa kaɗaituwarsa da bauta a cikin ayar da ta gabata inda Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim ubangijin ku shine wato abun bautar ku shine Allah abun bauta shi shi kadai babu abun bautawa da gaskiya sai shi shine ar-rahman shine ar-rahim shine mai matukar rahama mai kuma keɓantacciyar jin kai mai yawa wanda ba da iyaka ga muminai to a cikin tabbatar da wahdaniyar Allah Allah ya ambaci sifarsa ta rahama wato duk wanda yi tunani a jumlace a cikin wato ni'imomin Allah wanda yake shine unwanin rahmar Allah wannan zai sanya shi ya gane wahdaniyar Allah amma idan kana neman dalili bit tafsir dalili ne rarrabewa ɗaya bayan ɗaya to shine wannan ayar ta bayyana Allah ya ce a cikin halittar sammai da ƙasa wato akwai ayoyi ga mutane masu hankali a cikin halittar sammai da ƙasa nan Allah maɗaukakin sarki bai bayyana a mene ayar take ba a cikin halittar sammai da ƙasa amma dangane da sama a wurare da dama Allah ya faɗa abubuwan da ke cikin ta na ayoyi afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj sanan dangane da ƙasa kuma yace wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij أي الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير إذكم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه دون إشارة لآيون الله أفلا, أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت saboda haka abin da ke cikin sama na ayoyi Allah ya ce afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kayfa banaynaha yaya Allah ya gina sama ba sa dubawa yadda Allah madaukakin sarki ya gina sama Allahu alladhi rafa'a sab'a Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha Allah shine wanda ya ɗaukaka sama ba tare da wani ginshiki wani al'amudi da kuke gani ba wannan wajen tarauna ha malaman tafsiri maka ba su kuɗi waɗansu sun ce bai gairi amadin sai kai wakafi tarauna ha ai tarauna shan ai tarauna sama Allah ne ya halicci sammai ba tare da al'amudi da ba tare da wani al'amudi ba tarauna ha kuna ganin ta kun ga al'amudi kun ga abin da ya rike ta babu waɗansu kuma suka ce Allahu alladhi khalaqa as-samawati bighairi amadin tarawnaha waqti akan tarawnaha Allah ne ya halicci sammai ba tare da al'amudai da kuke ganin su ba wato ma'ana akwai al'amudai amma ba ku ganin su akwai al'amudai ba kwa ganin su eh akbaru min khalqin nas eh wato wata dai ginin sama tukuna akwai aya a cikin yadda Allah ya gina sama wanda duk mai tunani sai san cewa idan da zai ga hoton idan da zai ga yadda za a suranta masa yadda duniyar nan take haka fa aka aka sake ta kamar ka saki abu ne ka saki abu ne a tsakiya haka ba abin da ya rike shi haka dukkan sauran halittu da ke cikin sama haka suke duk a tsatsaye su a rubuce su ba abin da yake rike cikin kudurar Allah me yasa ba su faɗo ba wa ya tsaye da su a inda suke suke suke rike a nan wajen to sannan kuma Allah ya ce wajen naha bayan bayan halittar tata wanda yake shine kuma Allah madaukakin sarki sai wa ila sama'i kayfa rufi'a su duba sama su ga yaya Allah ya ɗaukaka ta to sannan kuma Allah ya kawata ta Allah ya sanya mata mai ado ka san mutum zai iya kwana tun daga faduwar tun daga faduwar rana har har gari ya waye yana kallon sama bai guji da kallon ta saboda yadda Allah ya kawata ta masu ilimin taurari sun san wannan ka kwana suke ba za ka kosa ba to Allah ya kawata sama da taurari وما لها من فروج ba wani tsagewa da kake gani a cikin sama ba wani abu da kake gani wanda za a ce yau da ta ana taron majalisar ɗinkin duniya na ƙasashe za a je a gyaro sama za a tura kumbo je gyaro sama ko za a je a toshe wata abin nan a wata kafa a sama sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce ya sanya sama inda daga cikin ayoyi ya sanya ta zama to gini wato gini mai rufewa wanda yanzu ne ake ganin wannan ayar muke ganin ma'anar wannan ayar cewa yana daga cikin wato hanki abinda Allah ya kira mu lura da shi na halittar sama shi ne muka abubuwan da ke cikin ta na ayoyi wanda waɗansu abubuwan idan sai ka san ilimin sayans za ka sani wannan ilimin in ka neme shi da sanin da wannan niyyar da niyyar ka ga ayoyin Allah da Allah yake akwai su a cikin halittar sama Allah zai baka da wannan karatun ya zama to maka ibada ilimin astrophysics na wannan zamanin ya bayyana cewa sama din nan da ake gani sararin samaniya duniyar kamar wani abu ne ya lullube ta wani bargo ne ya lullube ta daga sama wanda yake kare ta daga wato zafi da waɗansu ƙwayoyi da ƙwayoyi na ƙarfi da suke tohowa daga rana wanda idan sun shigo cikin duniya suka samu mutum za su cutar da shi za su cutar da ɗabi'a za su cutar da halitta amma Allah maɗaukakin sarki sai ya zo sanya wannan bargo wanda yake lullube shi ne samun da muke gani ɗaya daga cikin ginin kenan da Allah maɗaukakin sarki ya sanya don ya kare mu wanda yanzu shi ne saboda barnar da dan adam yake yi yake ya dan huhuje shi ne ake cewar rana wato wannan irin waɗannan wannan ƙarfi da waɗannan ƙwayoyi na ƙarfi da suke towa daga rana su suke zuwa suke narka suke narka ƙanƙarar duniya ake ta samun a cancantawan yanayi da abubuwa waɗanda suke da duniya ba ta saba ganin su ba saboda haka ake ta magana kan cewa a rage maka a rage amfani da makamashi a rage amfani da makamashi domin yawan amfani da makamashi da makamashi da irin gas da ke cikin irin furji da da da air condition su ne suke haduwa su ne suke yayi su ne suke wato narka wannan rubin wanda Allah madaukakin sarki ya zo ya duniya to duk waye wannan tsarin duk waye wannan tsarin ba Allah ba ne mu sai dai kawai mu gani in mun gani ni sha'awa ni sha'awa ni tasbihi ga wanda suka yi da Allah kenan wanda ba su da Allah ba kuwa sai su koya gaskiya sai su kafirci sai su ce sai su kawo waɗansu sunaye daban ba na Allah ba su ce nature da ban mamaki take nature da ban mamaki take ita kuma wannan nesar ba a taɓa bayanin yaya take ba a ina take a sama take a ƙasa take in tana da rai yaushe ta yaushe aka abin da ba ta da rai yaushe ta faru yaushe za ta ƙare a kuma idan kai tambaya akan wannan ta ce a aika da kai tambaya akan nesa amma su kuma sai su tambaye ka sai su tambaye ka ina dalilin cewa ina dalilin nuna mana ina Allah su su nuna ina nesa su ma an saka su ma faɗi sufofinta shi ko Allah mun san shi mun san sufofinsa ita ko wannan ko sufofinta ba sani ba kuma da abu ne na kafirci to sannan Allah madaukakin sarki ya ce da kuma halittar ƙasa ita ayar da ke cikin halittar ƙasa yadda Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa ta wa ila al-ardi kayfa suqihat kuma kuma su duba zuwa ga ƙasa yadda aka shimfiɗa ta kuma yace a cikin suratul mulk wallazi ja'ala lakum al-arda zalula Allah shi ne wanda ya sanya ƙasa ta zaman to horarra gare ku ta horu ko ina kuke so ku bita ko ina kuke so ku gini a kanta ku haɗa ku noma ku ji abin da kuke so da ƙasar ta yadda Allah ya hore ta Allah ya hore ta idan da Allah bai hore ta ba ba za ku iya gini ba ba za ku iya gini a kanta ba amma Allah ya hore muku ƙasa famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi bi tafiya a cikin dukkan wato kwazazzaban da dukkan wato hanyoyinsa ku ci daga cikin kuma arzikinsa duk abin da kake so na arziki a cikin duniyar za ka samu to wannan shi daga cikin ayoyin da ke na ƙasa kenan waqtilatil layli wan nahar da kuma a cikin sabawar dare da rana sabawar dare da rana yana yana da fuska kamar uku fuska ta farko shine wanda Allah madaukakin sarki yake cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahin man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi diya Allah yace ka ce musu idan da ku bani labari inda Allah ya sanya muku dare su kutur dare ga baki daya sarmadan har abada baya canzawa kullun cikin duhu kuke har ranar alkiyama wani ubangijin ne ba Allah ba da zai wuzo da zai kawo muku hasken rana yanzu an taba zuwa an taba zuwa an yi mitin na majalisar ɗinkin duniya ko an yi irin abin da ake kin san Kyoto Convention ko Kyoto na Japan wanda aka je ake shawara cewa kowace ƙasa ga irin makamashi da za ta ya kamata su kiyaye su rinka amfani da shi to an taba zuwa an yi wani mitin kan cewar ya kamata a canza ma a canza ma australia bazararta inda tana yin bazara lokacin da sauran duniya suke sanyi ko mu lokacin da ake sanyi a arewa sun can wajen zafin rana aiki lokacin da ake yin zafin rana a can wajen a lokacin da ake sanyi a can wajen mu zafin rana aiki to ta kila yan australia ce to saboda suna so su ma su canza irin shukokin da suke yi suna son a canza musu yanayi suna so a canza musu yadda tafiyar dare da rana yake a wajen su so da ka je a shawara kan cewa an yi wannan a zo a ce an yi wannan canji ta ga kurnan ma ba a taɓa yi ba saboda an san kan cewar Allah shi ne kaɗai mai yin wannan ba wanda ba wanda yake tantama a wannan shi yasa rububiyar Allah ba wanda yake jayayya da ita to fuska ta farko kenan ta ayar da ke cikin sabawar dare da rana Allah bai sanya shi bai sanya dare har abada ba bai kuma sanya rana har abada ba sannan kuma Allah sai ya sanya dare ya zo sannan a ciro rana daga cikin dare din inda dare wato rana kamar bargo ne ake yarewa wuni ba kamar bargo ne ake yarewa sai a tsaro sai a zaro ranar daga cikin daren dare shi ne asu na tlabu mugun nahar kamar da Allah yake a muke ciro wuni daga cikin shi dare fuska ta ɗaya kenan fuska ta biyu wajen tsawonsa daga jarfarsa wani lokaci dare ya tsawo rana ya zama kukan cewa ta yi ta zama to yar kankanwa kamar mu a nan wajen da arewacin duniya kamar cikin a lokacin sanyi kenan lokacin sanyi gare tsawo gare shi rana ba ta da tsawo saboda haka akwai waɗanda zai zama to azumi da suke yan sa'o'i kalilan ne idan kuma lokacin zafi ya zo sai zama to ranar tana da tsawo daren ɗan ƙanƙani kamar waɗansu ‘yan uwa wanda yake ban labari ya je ya je karatu ƙasar ƙasar waɗannan tsinannun ‘yan denmark denmark wannan tsinannun da suke da aka samu waɗansu suna aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kasar da abin da suke can arewa da su yayin da zaman dokan cewa ranar tana da tsawo tsawon ranar tsawon wuni din yana isa matuƙa yadda zai zaman to cewar idan suka je suka sha ruwa suka yi ashan da gaggawa suke gama sallar tarawih din su don samu su sahur saboda lokacin tsakanin faɗuwar rana da lokacin sahur din bai fi awa uku ba sauraka cikin gaggawa suke yin sallar tarawih domin su samu su yi saho to kaga haka Allah ya raba duniyar a haka wani lokaci kuma ba wai kuma haka Allah ya sanya musu da wurin kowace jirgin ba wani lokaci kuma sai ga aka ci sai zama dokan cewa ranar tasu ba za ta fi awa shida ko awa bakwai ba sauran kuma ga baki ɗaya dare ne akwai wanda ba sa ganin ranar sai dai kawai kaga ranar dare din a wajen ranar kawai a wajen sai dai su rinka hango rana ta tuho kamar irin kafin faduwa din nan haka za ta rinka tafiya haka za ta rinka ganin ta ba su taba ganin faduwar ta ba ki ta juyawa ja haka za ta ta ganin ta na juya wani lokaci kuma ta zamanto zamanto kuma ga baki daya babu ranar sai duhu duk wannan duk wannan fa sai dai kuka a baka labari haka Allah ya abin ka gani sai ba mai to wanda idan ya gani masu hankali su yake ganin ayoyin Allah a cikin ba sannan fuska ta ku ta sabanin dare da rana shine sabanin sassabawar da yake kaiwa ya zuwa ga sabawar yanayi da sabawar dare da rana ne ake samun bazara a samu sanyi a samu lokacin damuna a samu lokacin abin nan a lokacin rabi a lokacin rani duk da wannan da wannan sabawar dare da rana din to a cikin wannan akwai aya domin akwai bayani na farko akan kudurar Allah Allah shi ne kadai yake da wannan iko domin duniya da za su taru da baki daya da za su taru da baki daya su kara tsawon dare da awa ɗaya ba za su iya ba ko su rage tsawon rana da awa ɗaya ba za su iya ba ba za su taru da baki ɗaya su canza yanayin duniya ba za su iya ba sauran kaga na farko akwai aya akan kudurar Allah na biyu akwai aya akan girman Allah cewa girman wannan al'amari mai isasshen mai tsananin girma ne zai iya wannan sannan akwai aya daga cikin ayoyin da ke cikin wannan akwai aya akan rahamar Allah akan jin kan Allah tunda wannan ihsani ne da Allah madaukakin sarki yayi yanda Allah madaukakin sarki ya ba ma halittarsa canzawar yanayi canzawar dare da rana ɗin inda an sanya gabaki ɗaya rana ce babu dare ina za a samu daren da za a huta a ciki a samu nutsuwa ko mun san kan cewar kwakwalwar ɗan adam ba ta hutawa yadda ya kamata sai da daddare duk baccin da za ka yi da rana bai kai baccin awa ɗaya na dare ba inda kwakwalwarka za ta huta saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya halicci rai ya halicci dare to inda wannan dalili ne akan rahamar Allah ko kuma da Allah zai sanya daren baki ɗaya babu rana yaushe za a tashi a yi nishaɗin neman arziki a nemi abinci duk yadda ka so ka nemi kai waɗansu abubuwan da daddare akwai abin da babu yadda za a yi ba za ka iya ba saboda a lokacin daren kawai bisa ɗabi'ar ɗan adam jikinsa mutuwa yake saboda haka kana so a zo a yi harka masu yin harka sun isa fito kai da kake ce kai kai kai kai to ka ga yana daga cikin rahamar Allah sannan cancanzawar yanayi din nan shi kansa duk wannan rahamar Allah saboda haka a cikin sabawar dare da rana akwai aya ga mutane domin ganin rahamar Allah madaukakin sarki domin su gano rahamar Allah da kudurarsa da girmansa sannan fuska ta ƙarshe ta ayar da ke cikin sabawar dare da rana shine kan cewar Allah madaukakin sarki ya sanya su masu mare juna wato ya zamanto cewar kowane lokaci yana da abin da ya dace da shi abin da ka rasa a nan za ka iya mare shi a ɗaya wajen wato idan ka rasa wata ibada ta rana to to Allah ya sanya dare lokacin da zaka mayar da wannan ibada din تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا shi Allah shine wanda ya sanya dare da rana masu mare juna da duk wanda ke son ambaton Allah ko kuma yana son ya zama mai godiya wato abin da ya kubce maka na ibadar dare sai ka yi ta da rana wannan a cikin wannan shi ma aya ce ta Allah madaukakin sarki a wasu da laili wannan ha wani kulki sannan a cikin wannan malamai sun ce yadda Allah yake ambatan dare kafin rana wannan dalili ne akan cewa al-lailu qabla an-nahar dare ne yake zuwa kafin rana dare ne yake zuwa kafin rana kuma wannan ai haka yake ko in aka duban wata da rana ake duban wata ko da daddare yawa saboda inda dare inda rana ta take zuwa da sai ake kafin fitowa aljihu za a je a duba wata sai zai zama rana ta zo sannan dare amma kaga kasancewar da daddare ake so mu duban wata yin na kan cewa daddare ne yake zuwa kafin rana daga an ga wata sai a ce yau ɗaya ga wata ma'ana dare ne ya riga zuwa kafin rana sannan Allah maɗaukakin sarki yace wal fulkin lati tajri fil bahr da kuma jiragen ruwa waɗanda suke gudana a cikin teku al fulk as-sufur wannan kalma ce da yake jam'inta da mufradin da duk ɗaya ne da jam'inta da mufradin da duk fulk ne bi iskanin lam إذ أبق إلى الفلك المشحون إذ أبق إلى الفلك المشحون wannan guda nawa ne guda ɗaya ce kala kala jirgin ruwa guda ɗaya je annabi yunus ya je ya gudu ya shiga ko ba haka ba sannan kuma Allah ce hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihi bi rihin tayyiba wa jarayna jarayna wannan fi'il madi ne fi'il madi ne ne fa'ilin eh menene fa'ilin jarayna ba nunin niswa ba jaraina don a ishara da cewa alfa'il din wannan nunin niswa din tana komawa ya zuwa ga alful saboda haka haka jami'i hatta idan kuntum fil fulk hatta da kasance a cikin jiragen ruwa daga ga aka kamar da aka faɗi jirgin ruwa shi shi kadai da fulk haka aka faɗi jiragen ruwa da fulk to amma a nan wajen jami'i ake nufi wal fulk allati tajri fil bahr da kuma jiragen ruwa shi sa aka kawo ta da sigar mu'annas tajri allati tajri domin jam'i mu'annas ne ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin itla ɗaya daga cikin yadda ake amfani da jam'i shine a mai da shi at-ta'ni a mai da shi jam'i ya zamanto a mu'annas ne mace ne wato jiragen ruwa da suke da suke a wato gudana suke gudu a cikin teku a cikin wannan su ma akwai aya a ciki yadda aka yi Allah maɗaukakin sarki ya hore jirgin ruwan da ya hau da aka da ya kasance a kan teku bai nutse ba da shi kuma a ɗora masa kaya muna ganin jiragen ruwa yanzu har jirgin sama ne ke tashi a kansu har jirgin sama ke tashi a kan jirgin ruwa jiragen sama ma ba jirgin sama ba irin waɗannan jiragen ruwan yakin kasashen kafiran nan wanda suke ce musu aircraft carrier manya-manyan jiragen ruwa ne wanda suke gari guda har filin jirgin sama ake da shi yanzu da jiragen ruwa na yaki ga shi kuma suna tafiya kuma a kan ruwa to ayar da ke cikin wannan shine ubangiji da ya yi wa mutum ilhamar yi wannan idan da mutum ya tuna yadda mutumin da suka waɗanda suka zo suka zo suka yi wannan sun fito daga cikin mahaifiyar uwarsu ne la ta'lamu wallahu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fitar da ku daga daga cikkunan mahaifan mata ba ku sanin komai ba ku san komai ba haka suka fito fa daga cikin iyayen daga cika cikkunan mahaifan ba abin da suka sani sannan Allah madaukakin sarki ya hore musu sani din ya ba su ji ya ba su gani ya ba su hankali kuma musu ilhama ya kimsa musu shi yasa Allah madaukakin sarki yayin da ya ambaci abubuwan da Allah ya hore na na sufuri yace wal khayla wal bidala wal hamira litarkabu litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah daga cikin abin da halitta ya halitta muku wato raƙuma a dawaki da alfadarai da jakuna domin ku hau kansu ku yi tafiya kuma domin ku yi ado da su wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma yana halitta kuma zai halicci abin da ba ku sani ba domin yakhluqu fi'l mudari ne fi'l mudari kuwa yadullu ala al-hali wal istiqbal yana nuna yanzu da kuma nan gaba saboda haka wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah yanzu yana halitta kuma daga nan gaba ma zai halicci abin da ba ku sani kaga yin idafar halittar sauran abubuwan sufuri din ga kansa subhanahu wata'ala kuma Allah ya yi aka ga jiragen ruwa kan jiragen ruwa kuma ma iri iri ga jiragen sama ga kumbo ga sauran duk wannan halittar Allah ne domin Allah ne ya kimsa ma dan adam sanin wannan shi ne ya kimsa masa sanin waɗannan abubuwa sannan shi ya hore masa abubuwan da zai sassaka su da su yanzu ka ga ba ake cewar ka'idar da ta sanya ka'idar da ta sanya jirgin ruwa yake iya tafiya a kan ruwa ka'idar da wannan wani ɗan grid ya gano da ko archimedes archimedes principle kan cewa idan ka sanya abu a cikin ruwa iya nauyinsa da yake danna ruwan iya nauyin kuma da yake turo shi sama kenan har sai ya istiwa sai ya zama to bai yi ne ba bai kuma fita daga cikin ruwan ba to Allah wannan kuma wato gwargwadon gwargwadon nau'in gwargwadon irin halittar ruwan gwargwadon yadda iya nauyin karfin da zai iya zuwa akwai idan da kuma a ce ruwan nan da ke cikin teku ba ruwa ba ne alal misali wannan ya ake ce mata wannan fara abar mai karka mazguri da ake ce mata ba san abin da ake ce mata da hausa ba zaiba zaiba da a ce a cikin teku ba ruwa ba ne zaiba ne Allah bai yi teku ya zama na ruwa ba sai ya yi shi na zaiba ba yadda za a yi ba yadda za a yi jirgin ruwa ya tafiya a cikin sa yadda Allah ya yadda Allah ya tsara halittar ruwa ya dace da zai iya daukar wato jirage su rinka tafiya a kansa to duk wannan abubuwa da mutane suke ganowa da ilimi yake nunawa duk yana nuno wato kudurar cewa dukkan abubuwan nan da kuke gani Allah madaukakin sarki yayi wata a kowane abu yayi wata ka'ida wanda gwargwadon ilimin ka shine ka gano wannan ka'idar in kai mai imani yake tasbihi marasa imani kuwa sai abin ya kayatar da su su san cewa ba yin su bane sai su ce nature ta yi gwaninta amma mai imani sai ya tasbihi ya ga hikimar Allah amma hatta mara imani idan ya gani in ya amfani da hankalinsa zai san cewa hakika akwai mahalicci kuma zai san cewa hakika mahalicin nan mai girma ne gwani ne kuma mai rahama ne wal ukhrati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas suke gudana a cikin teku da abin da yake amfanar mutane shine kayayyakin cinikayya wanda a cikin wannan akwai ishara ga cewa ciniki wanda yake na safara akwai amfani ga mutane Allah ya sanya albarka a cikin ciniki na safara ka ɗauko kaya daga wani waje sawa'un ko a jirgin sama ko a jirgin ƙasa ko a jirgin ruwa ka kai shi wani waje akwai amfani ga mutane akwai albarka da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikin sa to haka a cikin wannan akwai zaburarwa kan ya zuwa ga kasuwanci zaburarwa kan kasuwanci amma mu abin ta kai ci wato garuruwanmu na musulmi garuruwanmu na musulmi sai ka tashi da safi lokacin da Allah ya ce a sai Allah ya sanya albarka a cikin wato jijjifin wannan al'umma ta ka tashi kana neman kanti wanda za ka sai wanda za ka sai makilin na goge baki ko sabulu da za ka yi ma yara wanka kai ta yawo garin na kan da arba bacci ake babu da sai karfe goma sha ɗaya sannan za a fito a buɗe ko ba a yin ko ba a yin haka akwai na sai ƙasashen musulmi in ka je ƙasa in ka je kudan in ka je kudancin ƙasar nan ba za a ga haka ba a su fara za a ga mutane sun fito suna neman falalar Allah to ga shi nan ma mun zo mu abin nan an kashe kasar ta babu wani abu da za ka yi na harkar kasuwanci din ba wani abu da ake yi daga albashi sai kwangila an kashe kasuwanci ga airport din Kano nan samu saboda abin da ya amfana mutane din ta hanyar wato safara din an kashe mutane ba yi din ake ba da laifinmu wanda yake shi ne babba a kai domin mu ne muka ba da dama makiya suka zo suka yi mana wannan abu suka zo suka yi mana abin da suka yi mana na kashe garuruwan to Allah ya ce akwai aya a cikin wannan ma wato a cikin jiragen ruwa da suke gudana a cikin teku وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها da kuma abinda Allah ya yake saukarwa daga sama na ruwa wanda Allah yake rayar da ƙasa da shi bayan ta ke kashe shine ruwan sama wato a cikin ruwan sama akwai aya a cikin ruwan sama akwai aya yanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya ruwan nan idan ya sauko daga sama ba ruwan zafi bane wanda zai wanda zai rinka kona kona jikin mutane da Allah madaukakin sarki ya halicci gas din nitrogen wanda take tana cikin sararin samaniya da ya halicce ta mai rauni yadda idan ruwa ya zo yadda yake narka gas din oxygen ta shiga cikin sa ya sauko mutane su amfana da shi kifaye su sha su rayu da wannan ruwan sama din da nitrogen ma haka take da ruwan acid za a rike mutane amma Allah cikin hikimarsa sai ya nitrogen mai karfin gaske ba ba yadda za a yi ka iya karkarya ta yadda yake ruwa zai haɗe tare da ita to da haka sai ga ruwa ya sauko mai ni'ima wanda za a san wanda shi ne yake rayar da kasa idan da ruwa ne wanda yake nitrogen oxide ne yake shigo a abin nan a nitrogen oxide shine acid na nitrogen wanda zai narkar da su nitrogen wanda tana nan a sama da yawa kamar yadda oxygen zai ta ma ko oxygen din yawa da za a da ita ce za ta zamanto take da sifa irin ta oxygen za ta narke sai ta zamanto sai ya zamanto ruwan ba ruwa bane wani irin ruwan azaba ne da zai rika saukowa sai ya ƙara kona kasa din amma sai Allah ya rinda ruwan sai ya zamanto ruwa ne wanda yake mazdarin rayuwa mai rayar da kasa bayan ta ce ta ce kana ganin daga an yi ruwan sama daga an yi ruwan sama sai ga gari ya koma kore gari ya koma kore ba tare ake yi a je a shuka ciyawa ba ba wani taro da ake ajiya shuka ciyawa masu gona ne za su je su shuka a gona amma rayar da gari wannan Allah ne yake yin wani da kuma wannan ruwan wanda Allah madaukakin sarki yake saukowa wanda yake ba yadda za a ba yadda za a yi mutane a kafa wata majalisa ko wata hukuma ta duniya wanda za ta rinka yin ruwan sama ko ta dauki alhakin za ta rinka raba ruwan sama a cikin kasashen duniya وبث فيها من كل دابة سنة الله وتوككين سركي يا ya watsa dukkan dabba a cikin dukkan wato dabba ita ce dukkan halitta wa dabba wacce ke tafiya a bayan ƙasa Allah ya sanya ya daidaita su ya yada su a cikin ƙasa wanda yake idan babu ruwan nan duk mutuwa za su amma Allah da ya saukar da ruwan su masu karaye wa min ayati khalqus samawati wal ard وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير daga cikin ayoyin Allah halitta akwai halittar sama da ƙasa da abin da ya Allah ya watsa ya daidaita ya rarraba a cikin su a cikin sama da ƙasa din na dabbobi wanda yake cewa a cikin sama ma akwai halittu da yake ba mu sani ba ba kawai a bayan ƙasa ba ne to shi ma wannan a cikin nau'in dabbobi da Allah madaukakin sarki ya yada a bayan ƙasa akwai aya kuma waɗannan dabbobi Allah shi ne ɗauki nauyin ciyar da su shi ne ya halicce su kuma shi ne yake ciyar da su ma min dabbatin fil ardi wa ma min dabbatin illa ala Allah rizquha babu wata dabba face arzikin ta yana ga Allah to wannan a cikin wannan akwai aya duk wanda yake kallon irin filafilan da ake yi na nuna irin rayuwar dabbobi a cikin dawa zai gane zai gane zai ga ayar Allah a cikin wannan da za ka ga waɗansu sun zo sun ci daga ciyawa sannan sun zamanto su kuma abincin waɗansu waɗancan su kuma sun zama to abincin waɗansu ko haka za wanda duk Allah maɗaukakin sarki haka ya tsara halittarsa ba wani ne ya koya musu ba ba wani ne ya tsara musu ba haka suke a cikin ɗabi'arsu haka Allah ya tsara su wata surifa biya da kuma jujjuyawar iska jujjuyawar iska a juwawar iska waɗansu malamai suna fassara su da cewa ita take juyawa wata ranta bugo ta yamma wata ranta bugo ta arewa wata ranta bugo ta kudu wata ranta bugo ta gabas mai bugowa ta gabas ita ce take zuwa ga azaba ita ce asaba mai bugowa daga yamma ita ce mai kawo ni'ima daga kudu ko ma yanzu lokacin damuna daga zarar iska ta canza ta so bugowa daga kudu to alamar cewa za a yi ruwa kenan amma yanzu suke towa daga arewa maso gabas to wannan iskar bazara ce to wannan jujjuyawar iska waɗansu malamai kuma suka ce jujjuyawar iska shine yadda iska za ka ga take har hada girgiji tunda idan idan ana idan Allah ya Allah madaukakin sarki ya kai sifar da iska Allahu ladhi yursilu riyaha fa tusiru sahaba fa yasuquhu fis sama'i kayfa yasha wa yaj'aluhu kisafan fa tara al-wadqa yakhruju min khilali Allah shi ne yake sakar iska ya koro ta Allah shi ne yake sakin ta kusan ba abinda masu irin a bayanin yadda yanayi zai kasance ba abin da suke dubawa shine sai su duba model din duniya su ga yadda iska take tafiya yadda packet din iska take tafiya saboda ka daga tafiyar ta za su gano ga yadda yanayi zai zama su ba ba wanda yake da iko akan yadda iska nan take tafowa to Allah yake sakar Allah yake Allahu ladhi yursilu riyah Allah shine yake sako da iskoki fa tusiru sahaba sai ta tashi girgiji kaga kinaya kan cewa wato iska kan fatar girgije ita tashi da shi shine abin da yanzu ake cewa na ilimi cewar in Allah ya sako iska shine wato ruwa da ke bayan ƙasa za ta buga shi in ga zafin rana sai ta ɗaga shi sai ya sama har sai ya kai kuma ya zama to girgije ya yi nauyi in ya kai wani waje sai kuma shi kenan sai ya narke sai ya fararo ya zama to ruwa to Allah ya ce haka Allah iska take in Allah ya sako ta sai ta tayar da girgije sama fa yasuquhu fi samai kayfa yasha sannan sai Allah ya shimfiɗa shi a sama yadda yake ka gan shi gashi nan Allahu alladhi alam tara alam tara anna Allah yuji sahaban thumma yu'allifu bainahum ka gina tattara su bai alhu kisafan sannan sai ya sa shi mai hawa yana hawan juna yadda za a ga hadiri yadda yake ka ga ya soma ya soma mai haske ka ga ya koma baki kirin yana hauhawa yana hauhawa to sannan kuma Allah ya fararo da ruwa daga wannan to sannan wannan iskar da take wannan akwai kuma wata iskar wadda za ta taso ita kuma da azaba za ta yi فلما رأوه فلما رأوه عارضا مستقبل أوديته قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم yayin da suka ga iska ta taso suka ga hadiri suka ce wannan hadiri ne wanda zai kwararo da ruwa a kanmu Allah ya ce ku bari ba wannan bane abinda kuke gaggawar ya zo muku ne iska wanda yake a cikin ta akwai azaba mai yawa yanzu lokacin da aka yi da aka yi iskar Katrina din nan wanda take ta halaka New Orleans ta America ana gani ake cewa to ga ta nan ta taho za ta an za ta shiga New Orleans ba a za ta shiga za ta shiga ba za ta shiga ba ana ta an sa a computer ana ganin yadda za ta tafi ba wanda yake da iko da hanyar da take tafiya aka ce ai ba za ta shiga New Orleans ba saboda haka mutane suka zauna masu fita na fita sauran mutane suka ce ai an ce ba za ta shiga ba ta shigo kuma ta dammara ina ilimin nasu suna da iko a kanta in suna da iko su ma suna da iko ma akan samun sani don samun su tsira daga inda halakar take ba su da wannan ilimin saboda yayin da suka yi hanyar yayin da suke tafiya suka ce wannan Katrina din fitinan naci ta fi ta fi ka'idar yadda ake tsammanin za ta yi ko ta ba yadda ake yakin ta ko ya fita to gonar ce kuma Allah shi ne Allah ya horar da ita shi ya aiko ta to haka in Allah ya aiko ta ba ki da iko akan wannan iska tana daga cikin mazgarin ni'ima kuma tana ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah yake azaba da su ga mutane tana daga cikin junudullah iska tana daga cikin manya-manyan junudullah Allah ne kadai ya san adadin rundunoninsa a sama da kasa amma daga cikin rundunonin Allah akwai iska Allah ya halakar da adawa da iska ko muna duba muna gani yadda Allah madaukakin sarki ya halakar da mutane a wannan duniyar da iska ga Katrina ta New Orleans ga tsunami da aka yi ga wanda aka yi ta yanzu ta Myanmar din nan ko cyclone ai tuni ai ai tuni ce ai nau'i ne ta iska cyclone din nau'i ne na iska rita rita ba eh rita ne kamar irin kowace bai kusa ba suna gwarawa sun sa suna amma kuma zukatan su a duhu suke ba ta ganin ayar Allah ce to Allah ya ce a cikin wannan ma akwai aya ga mutane masu hankali wasu hadin musaffar da kuma girgije horarro as-sahab abinda aka samu ake abin da laraba suka kirawo girgije as-sahab daga allabi yansahi wanda yake jawuwa saboda sauƙin yanda yake jawuwa wato kowa shi iska take yi sai ga ya koru ka san iska ta fi komai wato ba ka ganin ta sai daga ga abubuwan da take korawa amma ita ba ka ganin ta to tare da wannan rashin girman nata da karfin nata da abba ba ta da ma da jiki da za ka ganta sai ga tana kora girgije kuma sai ga ya koru yanzu ba rarraba ta kira shi as-sahar ay al-muntahi ni gawuwa cikin sauki yadda yake wato iska za ka ta jajjaji ta hahada shi ya haɗe waje guda to al-musakhar horarre horarre ne da yadda za ka ga Allah madaukakin sarki yake yake yake sarrafa shi yanda ya so sai ka ga an yi ruwa sai ga an yi ruwa a na'ibawa a gadon tsaye kuwa ko dubu a gadon tsaye ko dubu saboda wanda yake horowar bai aika hicen wajen ba sai za a sabu bi man yasha'u min ibadihi idahum yastabshirun wa in kanu min qabli an yunzala alaihim min qablihi la mublisin fanzur ila athari rahmatillah duk wannan ayoyi ne na Allah daga ciki shine zaka ga rahmaniyar Allah zaka ga kudrar Allah zaka ga azamar Allah tabaraka wata'ala la ayatin liqawmin yaqilun ayoyi ne a cikin waɗannan wato akwai ayoyi wato dalilai akan kaɗaituwar Allah ga mutane waɗanda suke masu hankali a cikin wannan akwai kwaɗaitarwa akan tadabburi akan mutum ya amfani da hankalinsa mutum ya karatun ayoyin Allah kuma halittar sama da ƙasa da halittar kanka littafi ne na ayoyin Allah wanda ake bukata ka karanta su da idanun zuciyarka da idanun hankalinka domin ka gano wato sifofin Allah maɗaukakin sarki na kaɗaituwarsa da ƙudurarsa da nufinsa da ƙarfinsa da girmansa da rahamarsa da sauran sifofi nasa na ɗaukaka da jamala da kamala tabaraka wa ta'ala
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كروة فنتبوأ منهم كما تبوأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار
to ga shi an an ce gaskiya akwai hadiri a gari saura ta zamu tsaya a nan wajen sai Allah ya kai mako ne za su yin tashi daga nan saboda yan uwa da tsaro daga nesa amma kafin mu tashi a bari da sai mako ne kafin mu tashi a kafin mu tashi da Allah ya kamata ina san Allah ya yi malam Ibrahim Abubakar Ramadan rasuwa wannan bawan Allah wanda ya ya yi bakin kokarinsa wajen hidima da littafin Allah wajen karantar da shi shekaru masu yawan gaske da musahama da yi wajen kyautu wajen tajwidin karatun alkur'ani wannan hidima da ya ga alkur'ani mutuwar irinsu wato musiba ne ga al'umma saboda mutane ne waɗanda suke suka rayu akan hidima da littafin Allah ga kyawawan ɗabi'u da Allah madaukakin sarki ya bashi ina roƙon Allah madaukakin sarki da sanya shi a cikin waɗanda alƙur'ani ke mutu ceto Allah ya gafarta masa Allah ya ba shi gidan aljanna Allah ya kyauta bayansa mu kuma Allah madaukakin sarki mu ma ya sanya mu a cikin masu hidimta ma littafin Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam